الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله أجرنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله بركة مدى ساكي saduwa dawowa cikin darasinmu da muke gabatar da shi a irin wannan rana ta alkhamis bayan sallan asbah mai albarka muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya amsa mana ibadan mu da sauran ibadojin mu da muke yi dare da rana yau yana daidai da goma ga watan sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1447 wanda azumi saura ƙasa da sati uku kenan yake guda maka saboda haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya isar da mu ya kai rayuwar mu zuwa Ramadan cikin imani masu kuma neman ladan a wannan watan Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya sa mu ajirce shi ya zama karɓaɓɓe wanda yana daidai yau da 29 ga watan 1 watan Januwari miladiyan Annabi Isa dan Maryam 2026 so muna karatu har yanzu a cikin wannan littafi namu na muktasar sayyidi abdurrahman al-akhdari da aka fi sanin shi da littafin ahlali ah muna karatu wancan sati mun shiga babun da yake magana akan faslun fil haidi mun yi magana akan abin da ya shafi jinin al'ada ko mun fara magana akai muka zo har gurin da abubuwan da mai jin al'ada za ta iya yi ko ba za ta iya yi ba to yau abinda za mu tashi shi ne fasilin fin nifas farkon fasali kenan fasilin fin nifas wato wani rabewa a cikin jinin biki jinin haihuwa shi ne an nifas suka ce damun nifas suka ce shi an nifas damun yurkhihin rahim bisababil wilada إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق ونشيني دم نفاس سكت دم ونجيني يرخيه الرحم وند محيفا تكي لقدشي أو تكي تولوشي في جنن بيكي محيفا تكي بتدشي بسبب الولادة سبب دليل أيهوا يوا سبب دليل لا أيهو سيتفدشي shi ne ce imma ma'aha ko dai jinin ya zo tare da haihuwan au ba'daha ko kuma jinin ya zo bayan an haihu au qablaha ko jinin ya zo kafin ma a haihun bi yawmaini da kwana biyu au thalathatin ko kwana uku ma'a talq tare da naquda talq to wasu mata ma suka ce ai sama da kwana uku ma jinin naquda yana zuwa mace antunna a'lamu bi umuri kunna su suka fi sanin al'amuransu to sau da haka wannan shi ne dai abin da ake nufi da damon nifas jinin biki sai malam ya ce wani nifasu kalhaidu fi man'ihi shi ma dai jinin biki kamar jinin al'ada ne cikin abin da yake hanawa ka ɗauko duk abin da jinin al'ada yake hanawa mace ba za ta yi ba haramun ne haramun ne to shi ma jinin biki yana hana mace ba za ta yi ba haramun ne haramun ne shi ne abin da ake nufi yawa ya ce wa aktaruhu sittuna yauman mafi yawan kwanakin shi da mace in ta haihu za ta yi a ce tana jirin shi da kwana 60 wani amma hadisin da ba shi da inganci gaskiya hadisin da ya zo na kwana 40 ya fi shi inganci yawa sai ya zamanto aktaru ayyamun nifasi lin nufasa 40 yauman wannan shine hadith as-sahih ko kuma hadisin da yafi asah min hada hadisin da yafi inganci shine wanda ya zo da kwana 40 sannan fa'inin ƙafa damu mara ya ce idan jinin ya yanke ƙablaha kafin kwana 60 ɗin da yake magana a nan mai a hallari mafi yawan kwanakin da mai jinin biki za ta yi a ce tana jinin biki ne to shi ne kwana 60 kamar yadda na faɗa kwana 40 ya fi inganci in ka koma hadisan sai mara ya ce fa'inin ƙafa damu ƙablaha idan jini ya yanke kafin waɗannan kwanakin ne kwanakin bai kai ma sai jinin ya tsaya mata bayan ta haihu malam ya ce walau fi yawmil wilada ko da a ranar haihuwa ne ce mace ta haihu yau da safe da yamma ko da rana kuma jinin sa ya tsaya to me mala yace iz tasalat wa sallat za ta yi wanka ta ci gaba da sallah ba wani bata lokaci mace za ta yi wanka ta ci gaba da sallah ko a ranar da ta yi hune jinin ta ya tsaya ta tabbatar ya tsaya to sai ta yi wanka ta ci gaba da sallan ta kawai ta ci gaba da ibada sai mala yace fa idza awadaha idan jinin ya dawo mata ma'ana fa idza awadaha dam idan jinin sai ya dawo mata jinin sai ya dawo mata ta fa ya tsaya ta yi wanka ta ci gaba da ibada kuma sai ya dawo dama yana irin wannan fa in kana bainahuma 15 yawman idan ya tsamanto tsakanin dawowan nabiyin da na farkon da ya tafi in ya kai kwana 15 fa akthara ko sama da kwana 15 din kana sani aidan to nabiyin da ya dawo jinin al'ada ne ba jinin biki bane idan ya kai kwana 15 yawa idan da jinin ya tsaya mata ba ta wani daɗe ba dayewa sai jini ya tsaya ta yi wankan ta ci gaba da ibadanta bayan kwana sha biyar sha shida ko sha ko ashirin sai dawo ta wannan jinin da ya sake dawa ba jinin biki ba ne jinin al'ada ne wannan shi ne abin da yake wa illa in kuwa bai kai kwana sha biyar ba shi ne ma'ana abin da yake rufe anan wa illa amma idan ya zamanto duna kamsu ta ashara man ƙasa yake da kwana sha biyar dumma ilal awwal sai a tara shi da na farkon sai a haɗa shi da na farkon nan da ya tafi idan ya zama less than 15 days ne ya dawo mata bai kai sha biyar ba sai ya dawo kwana goma sai ya dawo bayan da ta yi wankanta ta ci gaba da ibada kwana goma sai ya dawo kwana sha biyu kwana sha uku kwana takwas sai ya dawo to zumma ilal awwal sai a hada shi da na farkon nan da ya tafi jinin biki ne ya dawo wa kana min tamamin nifasi mala yace yana cikin cikon jinin biki da ya dawo mata cikon jinin bikin ne zai cika ta kwanakin sa dama yana irin wannan kaman jinin al'ada shi ma yana wannan wanda shine ba mai ma tsokaci sosai akan sa ba to wannan shine dai abin da suke nufi ko iya abin da mai Allah ya kawo kenan dangane da damun nifas saboda ya faɗa maka ya sauke maka duk ahkamun nifas ahkamul hayy sawa'un bi sawa'in dukkan jinin hukunce hukuncen jinin biki shine hukunce hukuncen jinin al'ada daidai wa da ba wani bambanci in ba ƴan wasu waje kaɗan da suka bambanta ba amma duk abin da jinin al'ada yake hana wato jinin biki ma yana hanawa duk abin da ya halatta mai jinin al'ada ta yi to mai jinin biki za ta yi yawa sai ‘yan wasu abubuwa ne ‘yan kaɗan kawai to daga cikin abin da za mu fahimta shi ne a nan idan mace sai ta yi sai jininta sai ya ɗauke ko da ranar ne ko da ranar ta yi kuma jinin ya ɗauke to za ta yi wanka ta cigaba da ibada wanda za ka ga da yawa daga cikin mata ‘yan uwa mata suna sakaci da wannan wata musamman irin aiwon farin nan da sauransu yara sai ka ga wata ta jirin ya yanke amma ba ta ibada ba ta ibada wai sun tunane suna ɗaukan cewa dole sai kai arba'in ɗin ne tukuna a ci gaba da ibada wannan kuskure ne ba daidai ba ne kuma mata in ta yi samu wannan wahamin a ranta ko kuma ta samu wannan in jahilci mai ma sai ta biya bashin sallolin nan ba wannan ibadan sai ta biya bashin sa ba wani abu da domin almani zalal mani abin da yake hana wani ya riga ya gushi yawa to shi kuma mace daga zaran abin da yake hana ta ibada ya gushe to babu wani bata lokaci kawai ibada za ta shi yasa zamu dan yi tsokaci kaɗan dangane da jinin al'ada ma da gama shi da yadda mata suke saka shi tunda da mun da wancan satin bamu samu mun yi magana sosai akan sa to saboda haka shi ma dai wannan jinin bikin haka yake mata ta sani daga ran da jinin ta duba ta ga ya bar zuwa ya tsaya to kawai abin da yake kanta shine ta yi wanka wanka irin na ibada ta ci gaba da ibadinta ba abin da ba za ta yi na ibada ba ‘yan mazhabobi kaɗan su ne suke ganin mu'amalanta da miji makaruhi ne amma su ma ba samu mafita ba malaman sai musu fata-fata suka ce a sam ba abin da ya hana sai dai in kawai wani da aka samu ɗaya daga cikin magabata shi yaƙi yin hakan ne kusan da shi magana sa ne suka kafa cewa makaruhi suka ce a yaƙin haka ne saboda sababin shi kawai yana da kyaman hakan ko kuma dai a'a yana tsoron kar ya motsa wani jini ya saki tasowa kawai shi ne ce amma ba haka ba babu wani abin da ya hana yawa sannan har yanzu mace mai jinin biki za ta lura idan ta haihu ma ba jini ma shi kenan ita gaba ɗaya ba ta yi jini ba ma gaba ɗaya ta haihu laulau ɗinta tsarkin ta kalau saboda kuliya tana haihuwa babu jini yawa to kaga ita ma ta haihu ba jini shi kenan ita gaba ɗaya a rayuwarta ma ba ta haihu da jini ba ba tsarkaki ta haihu ba wani maganan ba ta lokaci so wannan dai a takaice muna jin hankalin ƴan uwa mata da lalle a lura da wannan a yadda ake yi sakaci akwai wani lokacin da matar shi ta haihu ya ce mun irin na farko ta tafi irin wankan gida din nan ya ce da ya je suna yi ce ta ce musu ai jini ya dauke tintin tini amma mata ibada ya ce to wallahi sai kin biya bashi duk wannan sallolin da kika ya kika yin su duka haka kuskure ne saboda haka ya kamata lalle mata su sani sannan dai kamar yadda malam ya kawo anan idan jinin biki tsakanin yankewan na farko da na biyu da ya dawo in ya kai kwana sha biyar to ba jinin biki ba ne wannan ya zama to jinin al'ada ne ya dawo mata an gane idan kuma kwanakin jinin biki suka wuce jini bai tsaya ba malamai suka ce yadda za ta yi shine sai ta ɗauki wannan jinin da bai tsaya ba a matsayin jinin al'ada jinin biki kwanakinsa sun ƙare dama wa aksar hudun da ya faɗa maka mafi yawan kwanakin kenan baya sama da haka to da ya zo sai bai tsaya ba ya zo daidai kwanakin sai bai tsaya ba da malamai suka ce ta ɗauka wannan abin da ya ɗori mata jini ne na biki a na al'ada yanzu da ya zo kwanakin da take na al'adan ma sai ki tsayawa to sai ta ɗauki daga kan wannan kuma jini ne na ci haka za ta masa haka za ta mu'amalance shi kaga duk ita a lokaci guda ta fito daga jina ne da yawa wanda kuma dama su ne wanda ake kiran su ad-dima'u tabi'iyya dima'u tabi'iyya jina ne na ɗabi'a na mata wanda Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen ya rubuta littafi ya rubuta risala haka akai addimau tabi'iyya lin nisa to wannan shine da za a mu'amalanci wato jinin biki abu kamar yadda muka ce jinin biki dan bambancin sa kawai da jinin al'ada dan kadan ne bambancin nasu kamar misali gunda ba da suke dan shan bambanci shine shi jinin al'ada da shi mace take kirga idda amma ba a kirgawa da jinin biki yawa idan mace ta samu kanta a cikin saki an sake ta za ta yi kirga iddanta na saki ne da jinin al'ada ba da jinin biki ba da jinin al'ada ne ba da jinin biki ba yawa misali da za a saki mace bayan ta haihu sai da ta aka sauta misali tana cikin jinin ta na biki to ba za ta ce in ta zo ta jinin ya tsaya za ta kirga shi a cikin jinin biki a jinin idda ba ba za ta kirga ba dole sai wannan jinin ya tafi na al'ada ya dawo tukunna ta fara kirgensa sannan misali suka ce abin da yake shan bambanci da jinin al'ada da na biki kamar misali wajen ila'i mutumin da ya yi ila'i wa matar shi to ana ana lissafi ne da jinin al'ada ba da jinin biki ba shi ma ila'i alladhina yu'minuna min nisa'in tarabbusu arba'at ashhur fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna allaha samiun alim to sannan bambanci na biyu na uku kai sorry na farko iddatu talaq da jinin al'ada ake kirge shi sannan ila'i ila'i kuma shine an yahlifa ar-rajul ala tarki jima'i imra'atihi abadan aw mudda tawila shi ila'i shine mutum ya rantse cewa bare sake mu'amala da matar shi ba na har abada ko kuma na lokaci mai tsawo to shi sai kira ila'i da suna yin sa a matsayin punishment wa mata to amma musulunci da yazo sai gyara shi yawa sai zaman to iyakacin yawan kwanakin sa ko kuma watannin sa ba zai wuce wata hudu ba arba'at ashhur to sannan suka ce ba a kirga har yanzu jinin biki bambancin sa kai da jinin al'ada shine dangane da wato balagan yamashi ita ya mace tana balaga ne da zuwan jinin al'ada ba da zuwan jinin biki ma balma suka ce ba zai yiwu ba ma a ce dama ma ta fara jinin biki ba ta yi jinin al'ada ba to kusan wannan shine dan bambancin da malamai suka kawo tsakanin jinin al'ada da jinin biki to sai shi karan kan jinin al'adan duk da malam wancan satin mun faɗi ababen da malam ya faɗi cewar ba za ta yi shi ba wala hilu lil haidi salatun wala sawmun wala tawafun wala masmus duk mun yi magana akan wannan mun faɗa to amma sai malam yace wa qira'atuha ja'izatu ya kawo kuma abin da ya halatta mata to wannan haka yake ka duba ko da manyan littafai na fiqh haka suka kawo kaji umurun la ba'sa bihi lil hayd umurun la ba'sa bihi lil hayd al'amuran da babu laifi ga mace mai al'ada ta yi su daga ciki akwai su karanta alqur'ani akwai su zikirin Allah tabaraka wa ta'ala yawa akwai su shiga masallaci idan akwai tsarki da kuma wani dalili duba su ana ba yawa daga ciki akwai sujudi tilawa yawa mace tana jinin al'ada ta ji an karanta ayan alqur'ani wacce take fiha sajada at-tilawa ko kuma ta karanta to babu laifi ta sujudi tilawa wannan duk sun kawo dalilan su masu karfi da hadisai hadisan kuma ingantattu yawa sannan babu laifi a karanta alqur'ani a ɗakin da mace take babu laifi saboda na Aisha tace kana sallama ya take fi hijri fa yaqra alqur'ana wa ana ha'ibun yawa yakan zo yake shingida a ɗaki na karanta qur'ani kuma ina al'ada kaga wannan dubi haram bane ya halatta sannan ta yi wa mijinta hidima mace mai al'ada za ta yi wa mijinta hidima da Aisha ta ce nakan tace wa manzon Allah kai kuma ina al'ada yakan turo kansa ma da masallaci in taje masa kai wannan al'ada mace mai al'ada tana yi wa mijinta hidima kai balma suka ce zata kwanta da shi ma mayafi daya ba abin da ya hana su wannan shi yasa ai da da mala yace miji ba zai kusace ta ko kuma ya harumu alaihi ma bayna surrati ila rukba yana haramta ga miji daga abin da yake tsakanin cibiya zuwa gwiwa malamai suka ce iyanan ne kai saboda haka yazo a hadisin na Aisha radiyallahu anha kan sallama ya'muruni fa attaziru fa yubashiruni wa ana ha'idun yawa yakan umarce ni in saka zani na in daure kuma ya rungume ni ina jinin al'ada to wannan suka ce haka ne amma babu abin da ya haramta wa miji yayi wa yayi da mace mace shi mai jinin al'ada saboda hadisin manzon Allah sallama isna'u kulli shay'in illa nikah ku aikata komai da matan da suke jinin al'ada sai dai kawai an nikah aure shine kinaya ne na jima'i shine kai abin da ba za ku yi ba saboda su yahudawa suna kyaman mata masu jinin al'ada sosai su a al'adan ba yahude yayi guluwi wajen handirin din mace mai jinin al'ada wajen mu'amalantar ta yayi guluwi da yawa ya kyamace ta wanda su da idan mace tana al'ada sai dai a fidda ita ma gaba ɗaya daga cikin gida kai ta can ba a komai da ita kai ka ce kaman wani abu ne ta zo da shi wanda yake na, na abun kunya to su a yahudawa su kuma kiristoci da suka tashi na sai suka yi sakaci su ga baki daya cikin hidimar addinin su ma shi su mace komai al'ada ne ma ana komai da ita su kuma kiristoci haka suke nasu su kuma yahudawa opposite din kiristoci haka suke shi yasa babu addini alwasat addini irin musulunci yawa wanda ya samu kansa cikin addinin musulunci ya ji dadi wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas al-umma wasatiyya komai da aka samu muna mu balance ne akwai balance a balance ne da aka samu wato adalci mu aka ce ba za ka abin nan ba sai ta yi tsarki ta saboda tsafta inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu mutatahhirin saboda haka haka addini kuma in tana yin bara ta mace ta ci abinci da ita aiwa komai ba irin yahudawa ba to wannan shine sannan babban abin da malam bai kawo ba shi mai halari shine bai kawo game da maganar saki ga mai jinin al'ada ba shine at-talaq hukumu at-talaq lil haid hukuncin saki ga mace mai jinin al'ada duk mace da take jinin al'ada haramun ne a saki ta in mace tana cikin jinin al'ada haramun ne a sake ta kuma duk wanda ya sake ta to ya aikata zunubi zunubi mai girma kuma ma malamai suka ce ma dole shi ya dawo da ita dole shi ne ma ba ma maganan wai za'i bane dole ya dawo da ita saboda haka ya tabbata hadithin Abdullah ibn Umar wanda ya sau matar shi tana cikin jinin al'ada sannan baban nashi sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ji faɗa wa manzon Allah sai fataghayyaba rasul sallama annabi ransa ya ɓaci ya canza fuska ya murtike ya ce murhu fali radi'iha ka umarce shi dawo da ita ya koma da ita sai zai dawo da ita saboda saki ne wanda yake haramun ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza tallaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna ولا يخرجن الا ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امره saboda haka haramun ne dai a saki mace tana cikin jinin al'ada in aka saki ta ma za a dawo da ita manzo Allah ya ce in ka dawo da ita sai ka bari ta gama wannan jinin da ka saki ta sannan ta yi wanka ta yi tsarki in ta yi tsarkin ta ta yi wankan ta yi komai ba za ka taba ta ba kuma sai ka bar ta ta sake jinin wani watan sabo ma tukunna in ta sake shi ma ta yi wanka to daga nan ne kake da zabi in kaga za ka sauta sai ka sauta ba za ka taba ta ba in kuma kaga za ka ci gaba da zama da ita zama da ita sai ka ci gaba da zama da ita wannan dai shine hukuncin da yake dangane da at kuma duk wanda yayi saki na bid'a sai ta istighfari amma dai ana kirga sakin a cikin saki ana kirga shi a cikin saki amma dai saki ne na gaskiya bid'a to wannan kadan daga cikin ababen da ya kamata mu fahimta kenan dangane da jinin wato al'ada da kuma jinin biki to akwai jinin da shi gaba daya kusan a dan cikin kawai karatu ya kawo shi amma bai wani kawo shi sosai ba shine istihada damul istihada jinin ciwo shi mai halari bai bude magana akan su ko kuma babi na musamman ba kuma da ya kamata a ce ya bude saboda ya kawo jina nan guda biyu sai kawo na uku shine damul istihada wani fasali fasalin fil istihada jinin ciwo shi jinin ciwo a ba wani abu bane suka ce istimrarud dami ala al mar'a istimrarud dami ala al mar'a shine togewan zuwan jini wa mace jini ya ta ci gaba da zuwa mata bi haythu la yanqati abadan ta yadda sai kaga baya yankewa har abada aw yanqati'u muddatan yasiratan kal yawmi wal yawmayn fi shahr ko kuma in dai dan yanke ma sai dan yanke dan tsaya na kwana ɗaya biyu kamar kwana ɗaya ko biyu a wata ce kawai ita tsarkin kwana ɗaya ko kwana biyu take a wata kaga wannan ya zama jinin ciwo to wannan shine jinin ciwo to wannan shi damar istihada yadda ake mu'amalanta shi shine wato tsarki mace kawai tan ana bata hukunci mai tsarki ne domin hadisin nan na Fatimatu binti Abi Hubaysh da ta faɗa manzon Allah inni ustihadu hay afadu as-sala ni ina jinin ciwo manzon Allah an bar sallah da bace sallah da ce mata a'a yawa barake barin sallah ba inna ma zalika irq wannan jini daga jijiya walaysa bihaidin ba jinin al'ada bane sai dai fa idza aqbalat haidatuki fada'i as-sala wa idza adbarat faghtasili anki ad-dami wa salli sai dai in jinin al'adan ki yazo kina cikin jinin ciwon nan to sai ki bari yin sallah to daga nan kuma in ya tafi sai ki wanka ki gaba da yin sallah to sai kuma hadisin matar shi ummu habiba wanda na Aisha ta kawo shi ta yi jinin ciwo na shekara bakwai shekara bakwai tana jinin ciwo shi ne su tambayi manzon Allah da Allah ya ce mata a da ta cigaba da sallah sai dai ta dinga yin alula ga kowace sallah malamai kuma suka ce mustahabbi ne an so da ta yi wanka a salloli guda biyu ta da salloli guda biyu ta musu wanka daya misali azhar da al'asr ta musu wanka daya maghrib da isha ta musu wanka daya yawa amma dai ta tawadda li kulli salah mai jinin ciwo za ta dinga alula a kowace sallah za ta yi saboda za ta yi tsarki ta alula saboda ba ta iya ta riƙe alula ba to ita mai jinin ciwo kenan to amma abin da na so mai gani shi ne shin mace mai jinin ciwo ya take mu'amalantar ita kuma wato bambance jininta da na al'adarta to shi ne abin da suka kawo suka kawo maganganu guda hudu malami suka ce macen da ta tsinci kanta tana cikin jinin ciwo to akwai halaye guda hudu take tsintan kanta a ciki idan mace ce wacce ta san kwanakin al'adanta da lokacin misali farkon wata take kwana biyar take kwana shida kwana bakwai to sai jinin ciwo ya zo ya shiga to kai abin da za ta yi shine a cikin jinin ciwon nan dukkan farkon wata kwana daya sai ta bar yin sallah ta bar komai har sai kwanakin ta na al'ada sun shuɗe sai ta yi wanka ta cigaba da ibada ko da jinin ciwon yana zuwa ba saboda shi jinin ciwo ba abin da yake hanawa baya hana sallah baya hana azumi baya hana aji baya hana tawahi ba abin da yake hanawa hukuncin ta hukuncin ta mace mai tsarki kawai dai ciwo ne za ta nemi magani to sannan idan kwanakin suka wuce sai ta yi wanka idan kuma ya kasance mace ce wacce a ita bata san kwanakin tamba amma tana iya rabe jininta na al'ada da na ciwon to ita suka ce wannan sai ta yi tamyizi ta gane jinin al'ada saboda wancan hadisin idan kana damul haid fa huwa aswadun yu'raf idan dai jini ne na al'ada baki ne shi aka san shi to idan dama ta san kalan jininta na al'ada to idan jinin ciwon ya shigo ciki sai ta ga na al'adan ya wuce ba irinsa ba to du irin kalan jinin da ya ɗori mace daga kan wannan na al'adan to ta san cewa jinin ciwo ne za ta ci gaba da ibadanta za ta yi wanka ta ci gaba da ibadanta wancan jinin da yake zuwa ba na al'ada ba ne na ciwo to kaga bi kenan na uku suka ce shine macen da mubuta da'a ce farariya ce ta fara kenan ba wani dadewa ko kuma ma watan da ta fara kuma sai jo mata da ciwo to suka ce ita wannan kaga tunda ba ta san kwanakin ba dama kuma bata iya tamizi na jinin ba da ko suka ce shi wannan ita za ta yi aiki ne da galibu adati nisa'iha sai ta yi amfani da wato adati galibu nisa'iha al'adan mafi rinjayen matan da suke tattar da ita musamman irin sa'o'in ta haka ejimate ɗinta to sai ta yi amfani da irin yawan al'adarsu yawa idan ya zamanto irin sa'anninta suna al'adan kwana biyar ne to sai a ajiye ta ita ma kwana biyar abin da ya ɗoru daga kan wannan sai ya zama shi ne jinin ciwo wacce Allah ta baraka wa ta'ala ya jarrabe ta farkon kenan kuma sai fara da jinin ciwo yawa to wannan na uku kenan na hudu kuma suka ce shine matan da ta manta ko kwanakin al'ada ko ta zo ta manta irin rarraba ta nizin jinin nata yanzu gaba ɗaya mantawa ta yi da ta sani sai ta manta to ita wannan ita ma suka ce to yanzu wannan za ta koma ne kaman wannan farariyar kawai ita ma sai a ajiye ta a al'adan mafi rinjayen mata kawai sai ta ɗauke shi ta yi amfani da shi wannan shine a dangane da abin da yake cikin wato jinin al'ada shi ma kuma wanda ya shigo jinin ciwo ya shigo ciki sannan har yanzu abin da yake halatta ga mai jinin al'ada jinin biki duk ya halatta su shine zuwa masallacin idi wanda daga da yawa ana suka ce akai mata ba su cika zuwa ba amma dai manzon Allah hadisi guda ya wasu ma suka yi ta faman wato tattauna wa tsakanin malamai suka tattauna tsakanin su zuwa sallan idin mace suka ce ma wajibi ne kaza kaza kaza saboda annabi ya ce yakhrijul awatiq wal huyadu وذوات الخضر والحيض ويعتزل المصلى yawa annabi ya ce da mata tsofaffi da ƴan mata da suke ɗakun kunansu da mata masu al'ada duk su fita su tafi sallan idi don su je su shaida wato farin cikin musulmai da addu'o'i na musulmai a wannan rana amma su masu jinin al'ada ba za su yi sallar ba an zo yin sallah sai su ba da fili su ba za su tashi sallah ba amma dai duk addu'o'in da za a yi za su yi amin za su ansa su yi komai ai da su to mai jinin al'ada ma tana wannan mai jinin biki dukan da dama sannan mai jinin ciwo kan ita dama wannan hukuncin ta hukuncin mai tsarki a ba za mu shiga babin sala ba saboda babbar magana ce tana bukatan a yi mata shimfiɗa mai kyau ita ce ‘yar kullum-kullum mun riƙe ta gangan amma ba ma karatunta to insha Allah ta baraka ta'ala muna cikin masu rai da lafiya sati ne zuwa sai mu shiga kitabus sala ko kuma mu ce al-faslu fi sala insha Allah ta baraka ta'ala nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah ta baraka ta'ala ya ba mu ladan shi abinda muka kuskure rancin ilimi da kuma fahimta muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya ilmantar da mu ya fahimtar da mu daidai اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا من لدنك علما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم لا تخزنا يوم تبعث عبادك اللهم لا تخزنا يوم تبعث عبادك اللهم ارحم لوالدينا والولدان اللهم ارحم لوالدينا والولدان اللهم ارحم لوالدينا ومشايخنا والولدان اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وعنا ولا تعن علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم ارزقنا المال والخيل والرزق صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا اللهم عليك باعدائنا اللهم عليك باعدائنا اللهم انصر من نصر الاسلام والمسلمين واخذل من خذل الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الاسلام والمسلمين واخذل من خذل الاسلام والمسلمين اللهم عليك باعدائنا اللهم اهدنا واهد شبابنا اللهم اهدنا واهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله Thank you.